قدر ما سقيت لنا فلما داه وقس عليه لقد قال لا تخاف نجوت من القوم الظالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم آمين اللهم ارزقني بالعلم آمين وزيني بالحلم آمين وأكرمني بالتقوى آمين وجملني بالعافية آمين اللهم ثبت جناني آمين وأجر الحق على لساني آمين وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم آمين وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين a bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya sake dawowa da mu a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka samu gabatarwa a wannan masallaci wanda a yau ma mun dawo domin mu dora inda ba kwana ajiya wanda muna na a cikin wannan sura ta suratul qasasi wanda ajiya mun kwana aya ta 24 wanda yau za mu tashi aya ta 25 kenan a cikin wannan sura mai girma a muna cikin kisra ne musa alaihi salatu wassalamu da shi da babban kafirin nan fir'auna wanda a mun karanto ayoyi da dama a ciki to mun kawo daidai inda allah maɗaukin sarki ke ba mu kisar annabi annabi musa ya zo a garin madiyana kuma ya shayar da watan waɗannan 'yan mata da isko ana ban ruwa to amma kuma sun koma gefe ba su zo suna bayarwa ɗin ba suna ba dabbobin nasu ba saboda haka sai ya taimaka musu ya shayar musu da ruwa su ne ɗiyan annabi sha'ibu kenan to nan an karanto bayan sun koma gidan ne sun koma gida to kuma sai ga shi baban nasu ya ga sun yi saurin komawa to shi ne sai yake tambaye su ya an kai sun kai saurin dawowa saboda ya san da su ba su ba dabbobin su ruwa sai kowa ya gama saboda ba su sun su shiga su yi gwagwarmaya da maza to wannan shi ne sai yake tambaye sai suka ba shi labarin cewa ai wani mutum ne wanda muka samu wanda shi ya taimake mu ya mana wannan aiki ne shayar da dabbobin namu da shi ya samu kai saurin dawowa to shine sai ya aiko ɗaya daga cikin ƴaƴan nashi shi annabi shu'aibu din waɗannan ƴan matan masu ban ruwan kenan sai ya aiko su ya ce su zo ya aiko guda daga cikin ce ta zo ta kira mai annabi musa din to shine zamu karanta a yau shine Allah madaukakin sarki yake cewa faja'atuhu ihdahuma sai ɗayan su ta zo ma shi annabi musa din tamshi tana tafiya alastihya'in a cikin jin kunya wato aka ce a tana jin kunya ko da ya aiko ta ta zo inda yake din a wanda an kace ta dan sanya kaman mayahin ta haka ta dan ruhi huskar ta kanga misali saboda jin kunya kaga misali a yariya in tana jin kunya za ta iya sa ko hijabi ko kuma wani mayahin ta dan ruhi misali huskar ta haka to haka ta yi lokacin da su zo wajen shi annabi Musa din alaihi salatu wassalam wannan shine na shewar jallawa nake kawo cewa almar'atu idza ahabbat rajulan istahayat minhu da ka mace in tana son mutum za ka ga tana jin kunya shi to saboda haka ita tana so annabi Musa din maganin shi saboda ganin mutuncin shi da kuma kirkin nashi din saboda haka wa hazihil mar'atu wannan matar ahabbat Musa ta so annabi Musa fa'arat zalika bi haya'iha da haka sai ta nuna da wannan din ta hanyar watan jin kunya ta ta din to shine Allah madaukakin sarki yake cewa sai ta zo a lastihiya'in a cikin jin kunya ala sai ta ce inna abiya da uka lalle babana yana kiranka liyajizi yaka domin ya saka maka da ajara ma sakaita ya saka maka da watan ladar shayarwa din da kai wato shine ma sakaita da na shayarwa da kai wa dabbobin mu to baban naka baban namu yana kiranka ya ce yana so ka zo domin ya baka sakamako ya biya ka wannan aikin da kan muna to shi kina ne Musa to kuma duk da yake shi cikin rayuwa ta bai so haka din ba saboda abin da yake kallo shi ya yi masu don Allah ne ba don su biya shi ba da shi ne sai kuma cikin rayuwa ta ji kamar bai su haka ɗin ba amma zai kuma duk da haka sai ya tashi don ya karɓa kiran wanda shi annabi shu'aibu din ya yi mashi ɗin to shi ne aka ce suka je suna tafiya ita tana gaba shi yana baya saboda ita ta sa hanya kenan shi ne shi ba ƙone ga garin to ana tafiya sai aka ce sai iska yana tafiya sai yana ɗan a janye watan zananta haƙƙwabrinta yana ɗan hitowa hakan ga to sai annabi Musa sai ya ce mata a to ta dawo bayan shi ta rika da gwada mai hanya din in kai inda ya kamata ta gwada mashi din to shine suka zo a suka ci gaba da tafiya har sun ka zo wajen shi annabi Shu'aibu din alaihi salatu wassalam da sun ka zo jan annabi shu'aibu sai annabi shu'aibu ya dauko abinci ya bashi annabi musa sai sai ce mishi to amma kuma ina gudun wa kada ya zama wanga abincin da ka bani matsayin sakamako ne musanya ne na shayarwa da nima dabbobin ka shi yasa ka bani abincin nan sai annabi shu'aibu ya ce mai a'a to ai mu mutane ne waɗanda da mako can muna watan in mun ka samu bako ko can to muna ba shi abinci al'adar muke nan ko can muna ba bako abinci muna saukar da shi ya da haka shi yasa matsayin kai kana bako shi yasa muka baka wannan abinci din to sannan sai annabi Musa ci wannan abinci to sannan sai ya tambaye shi annabi Musa labarin nashi shi annabi Shu'aib din to annabi Musa kuma sai ya ba annabi Shu'aib labarin komi da komi ga yanda abban suke ga yanda abban yake to shine Allah ya ce falan ma ja'ahu lokacin shi annabi Musa ya zo ma annabi Shu'aib din wa qassa alaihi alqasasa ya kissanta mashi labarin shi ma'ana ya bashi labarin duk abin da ya faru da shi a can garin na misira din tsakanin shi da fir'auna da kuma irin duk abin da suka gudana na kashe wannan bakin din da kuma kashe shin da fir'auna ya bada umarnin ayi to duk dai sai annabi shi annabi Musa ya ba annabi Shu'aib labari din to ko da ya ga bashi labari ya ji yanda lamarin yake qala sai shi annabi Shu'aib ya ce mai to shikenan ba komai la takhaf kada ka ji tsoro najawta min alqawmi zalimina ka tsira daga waɗannan mutanen azzalumai din izla sultana li fir'auna ala madayana domin fir'auna madayana ba da cikin mulki ne saboda haka ba zai bai da ikon da zai zo nan inda kake din har ya zo ne ya kama ka ko ya zo ya baka wani abu wanda ba daidai ba to shine malamai suka ce kaga anan wurin wato in mutum yana cikin wani hali na tashin hankali to in ya zo ya kawo ma kuka to kada ka kara tsoratar da shi ga lamarin a aka fara bashi nuna mai cewa to kai ji tsoron koyi ba abin da zai faru tunda kaga nan ga shi cikin tashin hankali annabi Musa yake amma yana gama annabi sai ce mai to lata ba komai kaka ji tsoron komai to haka shi yasa aka ce haka ya kamata haka nadin to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce
alat ihdahuma ya abadistadirhu inna khayra man istadirta laqawiyyul amin qala inni uridu an unkihaka yada ibnatayya hatayni ala an tadurani samani hijad fa in atamamta ajran فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
a to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kisanta mana cewa qalar daga nan sai ta ce ita wannan diya ta annabi shu'aibu din sai take ce mashi shine qalat ihdahuma sai ɗaya daga cikin sai take ce masu taka ce mashi annabi shu'aibu din aka ce ita ce wanda shi annabi shu'aibu ya aika ta kirawo annabi Musa din aka ce ita ce babba wasu kuma sun ga ce ita ce karama ce ba babba ba ce nan da ya da kawai dalila ba lokacin ta zo sai take cewa ya abati ya baba ista'jiru ya kamata ka dauki wannan mutumin matsayin haya mana ittakhizu da haka ka rike shi watan ajiran matsayin ka dauke shi haya yar'a ganaman badala na rika yin kiwon waɗannan dabbobin malmakin mu haka ya kamata sai ta ce mai inna khayra man ista'jarta domin mafificin duk wanda zaka dauka matsayin aiki to alƙawayil amin wannan mutumin ga mai ƙarfin ga kuma amintaccen ga shi kamata ka ɗauka to shi ne a take ba baban nata shawara cewa to haka ya kamata a yi ɗin to ha saboda ka hazar rajulu watan ƙawayil mutum ne wanda yake mai ƙarfi wa huwa amin kuma amintacce ne shi ya to sai annabi shu'aib ya ce mata a min aina alimti quwwatahu to ke kuma ta yaya zaki ki san ƙarfi ne har zaki cewa a a dauki watan yana da ƙarfi mutum ne mai ƙarfi sai ta ce ai abin da yasa saboda na ga waccan rijiyat wadda ba mai iya buɗe ta saboda an sa wannan dutsen an danne bakinta ba mai iya buɗe ta sai mutum goma ko kuma mutum talatin kuma mutum arba'in bisa ga yadda dai wasu malamai sun gace saboda haka ai nan mun ka gano yana da ƙarfi ma'ana sai take ce mashi nan ta gano yana da ƙarfi tun da ta gashi kadai ya ɗauki dutsen da sai mutum arba'in sun taru su iya ɗauke shi to shine sai ya ce to naji to yanzu shi kuma ta ina kisan cewa shi mutum ne mai amana sai ta ce ai abin da ya sa na gane mutum ne mai amana lokacin da ka ce in kirawo shi da na zo ina tafiya sai iska yana janyi zani na kwabrina yana bayyana sai ce in dawo bayan shi kaga inda ba mutumin kirki bane ai ba za a yi haka din ba shikenan annabi shu'aibu bayan ta gama shi haka shikenan sai ya tabbatar da ilalle haka din ne da ka mutum ne wanda yake mai amintacce shine shi radiyallahu anhu yake cewa wasalihuna idza kana indahum banat yace su mutanen kirki in suna da 'ya'ya mata ba abunda aggaban su illa tazwijihinna bisalihina ba abinda suka so in bayan su ga sun aurar da waɗannan ɗiyan nasu ɗin ga mutanen kirki na ƙware don haka yace shu'aibun muraduhu wa muradul bintu ghayr wahid ita watan shi annabi shu'aib abinda yake nufi daban ita kuma ɗaya abin take nufi daban albintu turidu ra'iyan ita ɗaya tana son a ɗauki wanda zai kuma su kiwo da tastariha domin su huta ba sai su ta wajen kiwo din ba shi ko shu'aibu annabi shu'aibu alaihi salatu wassalamu shi kuma ya dirbo salihan yankihu ibnatahu shi ko abin da yake so mutumin kwarai ka bai dano ya auren mashi da diyata shi kuma don haka shi yanzu nan ne daga farawa ga magana to shi annabi shu'aibu shi har ya kaddara cikin rayuwa ta wanga mutum ya kamata ya aure ta din to shine a qala sai yake ce mashi ya ce ma annabi Musa kenan inni uridu an unki haka ni ina so zan auren maka da ihdabna tayya ɗayan ƴaƴan ganawa hatai ne waɗannan niya wa ma'ana shi ne cikin ɗayan ganawa guda biyu to ina so in auren maka a saboda haka sai ke cewa a sai ke cewa don haka a ina son zan auren maka da wannan ɗiya taka ɗin shi ne uridu ina nufin ana unki haka in auren ma da ihdam da tayya ɗaya daga cikin ƴaƴan nan a hatai ne waɗannan ne ƴaƴan nan guda biyu kun wasa man da abin sai ku ce ku amsa saboda haka shine yake cewa haka lokacin da ya haka shine sai yake cewa amma ga abin da asharbi wanda zai sa dalili wanda zama shine dalilin da zai sanya watan a auren ma da wannan din shine sai ya ce abin da asharbi din shine abin da nake so gare ka shine ala anta ajurani samaniya hijajin ina son in dauke ka matsayin mai aiki shekara takwas ma'ana shine ka zo ka yi mana kiyo na shekara takwas in kama wannan kiwon na shekara takwas to zan auren ma da wannan ɗiyattawa shi ne malamai sun kace kaga don ɗaya gwada kenan aure na da muhimmanci kenan tun daga sai an shekara takwas ana yi ne sannan ba shi ɗaya kaga shi yasa ganin mutanen da suna irin wannan sai ga hadda ko aiki za a yi na gona sai ga haka ya kai gona sarkai da shi da abokai ne da kowa za a tainan take a taya to duk wancan lokacin kaga duk na baya ana yi kaga wannan aya so ya kama da wannan go tunda ya ce mai kiwo shekara takwas kuma zai yi na kiwon sannan ya ba shi ɗaya ta agaga in yanzu ne kuma na ganin ba kowane matashi ne kai dabago eh saka sai da ya dai sun dai in wani abu ne a dai bashi ne mace dinkin ta na sallah da sauran kudin hira da sauran abubuwa sai da ya kullum amma magana a sashi aiki bai taso ba eh a ce a ga ta shura aikin gona noma to bai yadda kan ko aikin kasa ko wani abu to in ba mutum ya ce yanzu ya wannan to yanzu suna faɗa gaskiya su bata da shi da surukin nan to shine nan kaga shi ga annabi shu'aibu yana gaya ma annabi Musa cewa to abin da nake bukata kenan gare ka to kaga nan shi yasa ake son wato duk sanda mutum zai aure da diyar shi to ya zama ya aurar da ita ga mutumin kwarai mutumin kirki wasu mutanen kwarai dabi'a su kenan abin da ake so da ma kucin idan dai mutumin ya zama wato na kwarai to shi aka kallo amma kallon a ce a a sai in mai kuɗi ne to na aka samu matsala dama da yawa tunda duk wanda ya san ya kashe maɗiyarka kuɗi da yawa wajen aurenta to kai dai na farko dai sokin ba wata kima ne kake da ita ba don abin da yake kallon kawai shi ba don Allah ka bashi don kuɗi ne ka bashi to ita kan taɗiya kuma can da an taga kaɗan ba ta da wani ‘yanci gare shi ba ta da wani sukuni take da ya ce to ke dai sani yayi ma'ana kaga ta san abin da ya kashe da haka in wani abu ne ta ita makanta kuma ta sani in ta kawo matsala aure ya mutu ya ce ya bashi kuɗi ne ba su da kuɗin biya ne to yanzu misali an tuwa irin lissafin abubuwan da aka yi yanzu harka aure abubuwan sun yawa ne ta yawa ma da yawa ya sai ga tsakanin harka azumi da harka ɗinkin sallah ɗaya ma ya aka kwashi tun daga azumi kaga hawa suka adda akwai na daban wanda aka yi go a yawancin a yawancin su da binu su aya su suga su menene da sauran abubuwa daban-daban duka a koma kuma ana gamawa kuma a dawo kuma magana harkar sallah dinkin sallah ka ji ka kashe duban kuɗi sai kaga don dubu talatin ko arba'in sai ya kashe su ga dinkin sallah ɗin ka gani kuma karama ke na sallah karama a ce sallah ba ita ma ta yi shi ma haka in ana wani anko kuma ta ce kuma anko duka sunan dai kashi-kashi banda in ka so hira kuɗa abinda za ka bata kuma banda kuma kyauta da zaka yi kuma ga uwayenta kuma duka sunan dai kala-kala to kaga in kai lissahi sai ka shekara biyu kana irin wannan ne kaga zaka yi mata akalla sallah hudu kenan sannan ga kuma anko da zai ta biyowa baya ga kuma sauran in abuwa na kiri-kiri daban-daban sannan hidimar ta kama kuma a ce ga kudin sadaki ila a ce maka dubu hamsin ko kuma fiye da haka kaga in ka zo kai lissahi sai mutum da ya gano ya kashe kuɗi masu yawa to daga nan zai ɗauka shi haba don Allah an ka bashi ɗaya gaba don kuɗi ne an ka bashi saboda haka shi ko inda ta taka shi kaɗan shi kuma zai mata walakanci na wuce hankali kuskure ma za ta yi ba ya magana wai ta mai da ba kuskure za ta yi yana aikitawa amma shi ko zai mata walakanci saboda me saboda ya san ba don Allah ka don kuɗi da yanka bashi kuma ya san da in yan mata duk walakanci da zai mata ba za ta iya koma gidansu ba don in ta koma gida ta ce ta yi bayanin ya mata kaza mata kaza ita ba ta iya ba ta iyawa aka cewa za ta to bismillah in ba ya to yanzu a sallame shi haka an ka to an ka ce ai lissahin kuɗin da ya kakashe ga waɗannan salloli sauran abubuwa ya san da kuma uwaye sun san ba su da kuɗi to kaga shikenan dole sai ka gani dole ta zana karkashin miji ko yana cuta mata to ka gani ta ka zata amma in ya zama da bakwacin tun harko saboda mutunci ne an ka bashi da kirki ne hakan duk ba ta faruwa ko da bai da kuɗin a bashi din muna ah, to inda haka nan ne sai da Fatima radiyallahu anha wadda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda duk ita shugaban matan aljanna gaba daya na duniya duka amma ga tun annabi ya aure da ita ga sayyidina Ali wanda ko ne rabe da ita aji ko kwandala bai da ita sai da sai da Usman ne yake ji lokaci ina jin surki ne an ka dauka an ka ta za a sayawa ha wai shi za a sayawa a to a hidima auren ba abin da za a yi sulki ne da za a yi ka zuwa shi wurin yaki ba karshe sai jana usman yana ganin haka ne ce na ya ce irin wannan jarumi aka sai da sokin shi shi ya dawo ya ba da makudan kuɗi ya ce a je a ce a hidima kaga ko kuɗin bai sai da aka taimaka ha ka ko san duk duniya ba ɗaya irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk duniya ba ta ba uba ba ɗaya da adda uba irin manzo Allah din sallallahu alaihi sai da Fatima kenan ba kuma duk duniya ba matar da adda miji irin sayyidina Ali to kaga tunda haka ne ai kaga amma kuma gashi aka ba da ita ga talaka wanda bai da kuɗi to kaga ashe inda girma da daraja ne kasa sai mai kudi aka ba da ɗaya manzo Allah ya kamata ai haka ne to amma sai ya zama haka bane amma yanzu al'amuran duk sun canza abin ya zama da in kana da kudi to wannan kai in kan baka da suwa to sai dai kai hankuli kawai kana ji kana gani wanda na ma za ka gani wani so ya aure da ma abin bai yiwa saboda bai da kudin da za ya aure to kaga amma kuma ga kuma matan suna yin yawa tunda sun fi matan matan sun fi maza a faɗin duniya to kaga inda abin ana sassauta ai kaga da nan ne zai ba da daman ma har a ci gaba da ya zama wanda adda mata guda ma kila sai ya kara ya ci gabi tun da abin da dama misali amma in ba haka nan ba shikenan mai son auren da kyar in mutu ya samu guda shikenan ya rike ba shi da dama da zai kara wanda saboda ya san irin abin da ake ciki bai da dama to kaga dole ko mata su ta yawa kenan go sai kaga ma wani lokaci in ba Allah ya tsare ba sai kaga sun kasa kama kansu sai kashe ga jariya ma ta yi cikin shege kamin ta yi aure kaga iyaka abu yayi muni kenan go to kuma kaga duk jama'a ne suka tsananta ba kansu shi addini bai shaddole sai ya tsananta ba sauƙin ma duk auren da an kai cikin sauƙi zai fi albarka kamar yadda maza Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam amma sai ya zan abubuwan suna tsananta kwarai da gaske yanzu to Allah da ya sauki to nan kaga shi yasa sai annabi ashu'aibu alaihi salatu wassalam ya ce kaman kiwo na shekara takwas ya ce amma fa in atmamta asharan in kuma ka cika shekara goma to fa min indika wannan daga gari ka ne saboda haka ni ban ce sai ka yi goma shekara takwas mun kai magana in kuma kai kaga kana iya shekara goma ka cika shekara goma din kana kiwon da su yayi shikenan ba matsala shine ya ce sata jiruni kuma za ka sami wa ma'uridu ya ce ba ni nufin an ashukka alaika ba ni so in tsananta maka in ce dole sai na kai ka shekara goma din a'a saboda haka duk yadda ka gaya maka ko takwas din in kuma ka kanci kana aikawa takwas kuma shi kenan sai ce kuma sata jiruni za ka same ni insha Allah in Allah ya so mina salihin daga cikin mutanen kirki saboda haka duk abin da ya kamata ya shiga tsakani ma na mutuntawa to zai kasance tsakanin man da ni da kai ƙala sai ya ce mashi ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما العدلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل
to sai annabi Musa alaihi salatu wassalam qala sai ya ce ma annabi Shu'aibu to zalika wannan magana dai yanzu da muka kulla da kai bayani baini wa bainaka magana ce tsakanina da ni da kai ya saboda haka yanzu ayyamal ajalaini qadaitu duk daga cikin watan ajalin ga guda biyu da ka sanya duk wanda ni yi shi ne mana ayyumal ajal dukkan ajalin da ni sanya guda biyu din ga kadaitu duk wanda ni duk wanda ni cika ni aikata to fala udwana alayya ba ketar iyaka gari ne saboda haka in ga dama ni tsaya bakin takwas banda malahi in kuma na cika goma shikenan saboda haka ba matsala fala udwana alayya wallahu haqiqa Allah ala ma na qulu wakilun Allah mai shaida ne bisa ga duk abin da muke faɗi saboda haka Allah yana kallo duk abin da muke gudana muna muke faɗi ya sani to saboda haka shine sai ya zama kamar yadda yake cewa kutan a ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ko wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksar illa huwa ma'hum aina ma kanu wai ma'ana duk sanda suka gana wato kutan Allah yana tare da su ba to shine na annabi Musa yake cewa wallahu alama da kullu wakilun hakika Allah mai shaida ne bisa ga dukkan abunda mun ka kulla ko kuma wanda muke faɗa to aka ce sai aka kulla wannan aure din bisa ga wannan sharadin cewa abin da sadaki zai biya da wannan kiwo din musamman da aka shekara takwas ko kuma shekara goma to malamai suka ce to yanzu da shin ko shekara nawa yayi to sadda yana kiwon shin takwas ne yayi ko ko dai goma ne yayi to nan an ruwaita wanda Imam Bukhari ya ruwaita cewa watan an tambayi sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace ai abin da yayi din mafi cikaci yayi shine shekara goma yace saboda matsayin shi na mutumin kamar kamala babban mutum ai ba zai dauki karamci ba sai haka imam bukhari ya rubuta cewa daga ibn abbas ya ce shekara goma su ya shi su ya kaga mun kada an ce yana dan shekara 30 ya bagarin misira ya ce can wurin annabi shu'aib ya zauna shekara goma kaga 40 kenan to shi yasa wajen dawowa bisa hanya sai an ka bashi annabci dama duk mafi yawancin kowane annabi za ka isko wannan shekara 40 ne ake fara mashi wahayi din to shine aka kulla wannan auren kuma malamai suka ce kuma da baki na kulla auren ya kullu ba wai misali wai sai an ya gama kiwon duk shekaru bane sannan za a kulla auren bane a'a sai an ka ce da bakin na an kulla auren shikenan ta zama ta ce tun da bakin na shikenan kawai haka an ka ce to ai an riga an ce kiwo zai yi na shekara na shekara goma ko takwas don haka aure ya kullu kenan sun kai karshe saboda yanzu abin da ya rage da shi ya tsaya ya cika aiki ne kuno amma mata ta zama tashi ta haka sun kai to wannan shine za a ganin duk da yake za a ga akwai saban a da yana da mata shi su saboda haka yana da mata da aure an kai wannan shekarun sannan daga baya sun ka koma gida to shine aka ce kuma to kamar wajen wannan ne malamai sun ce to yanzu kuma yana yiwuwa ga yanzu mutum ya haka nan din shi ma ko misali yanzu kawai ka ga mutum sai dai ka sashi wani aiki to ka zo kamar aiki kaza zuwa lokaci kaza sai dai baka ɗaya ta shi a matsayin sadakin to amma ma maliku kan sun ce a'a ai dole sai dai abin da an na kuɗi ko kuɗi ko kuma abin kayan kuɗi din saboda ko dai in kuɗi ne gare ka tsaba su to ka biya sadaki naira dubu kaza yayi da in dai baka da su ne to wannan ka an yarda a yi ko bashi din ko kuma ka bada wani abu yanzu lokaci kaza ka bada wani abu amma dole ka bada su din mutum a sai ya kulla din to shikenan sannan kuma sun ka ce ko kuma abun kuɗi don haka in ya zama ko da ba kuɗi bane wani abun kuɗi ne zaka cewa gashi yayi kuma eh ko mina ne ko bisa ce dabba ce haka wata tunkiya ce ko wani rago ne ko sane zaka bata ko dai mina ne in dai abun kuɗi ne kai ko kaya ne dai in dai abun wanda za a saiwa ne ya zama kuɗi ne to ya halatta za a yi yawwa to dai ya halatta za a yi ba sai dabba ɗaya ba ko mina ne in dai na kuɗi ne to shi yasa suka ci saboda haka sai abin da yake da kuɗi amma da yake akwai wasu daga cikin malamai suna iya ganin cewa kamar ana iya yi haka nan amma dai a imam maliku dai da sauran wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba za a yi haka nan din ba to saboda haka shine sai aka kulla haka din to sannan sai Allah yake cewa falan ma qada musa al-ajal falan ma qada musa al-ajal wa sara bi ahlihi anasa min janibi ad-dur naran qala li ahlihim qusu inni anastu nara inni anastu nara lalli يأتيكم من خاب خبرا أو جذوة من النار لعلكم تفتنون
to saboda haka mun ji wannan abin da ya faru kenan a sun kai ƙarshe magana ta kullu kenan to kaga kuma kaga yanzu wani iko na Allah nan kaga gashi yanzu an yi wannan auren in ka kula hakko tsawa ma shawara ba a yi da ɗaya ba ko kuma ta yarda shi kenan saboda lokacin da sami ina ba ɗana ba amma yanzu kaga sai a ta rigima ku ana ita yanzu ita yari ita kanta ta kawo ma wanda wanda ai mutumin banza wanda shi uban bai yarda da shi ba shi kuma uban ya nuna mata cewa ba shi ya kamata ba gaskiya wani shi adda ita ko ta tsanta ita shi ta kaso ai ta rigima eh mana aga haka ake ta yanzu a ta a ta a ta rigima malam yanzu ka shi yake ciki saboda haka dole yanzu sai ga wasu zabin ta to kuma ga ka'ida gaskiya yana da kyau duk da haka nan din shi wanda uban ko a ne shi ma rika turzawa din kada ya zama da tace sai wanda kaso shi kenan in dai an tabbatar da lalle mutumin banza ne ba shi yadda ce din ba to lalle a ce mata ba da ba amma ta samu wani mutumin kwarai ko da an bata wani in ta ce ma'ana ba ina nufin ko misali a bata wani ko ba ta so da dole a yi da shi ba shi ne ka nufi ba in dai an ta kawo wanda ba a da shi ba a ce ta canza wani dai ta kawo wani wani mutumin kirki to inda an ba haka nan ba wai haka ka'ida misali kaga in in mutum ya yi aure ya aure da kaga ai da shi da kai da shi kun zama abu guda kenan don ya zama ka wadannan ɗanka kenan ko kaga shi kenan kaga ka ɗauko wani da wani gida ka kawo gidanka fa to kaga in ka ɗauko baka ka kaya ka saya kaga kaga ƙarshe sai a yi nadama kenan to ka gani to shi yasa zaka gani a zo a ta wannan wahala malam kuma ƙarshe wani bi abin da yake faruwa din sai kaga su ƴan matan na zamani abin da suke kallo daban abin da uwa nasu kuma su kallo daban ai dai kaga shi uba bai yiwuwa dai ya san wancan mutumin banza ne wanda yariya na za shiga cikin mawacin hali kuma ya ce shi zai ba ko kaga bai yin haka nan da kaga ya ce zai ba ɗiyar da tashi to ya yarda da mutum da shi a dalili in kuma kaji kaji ya ce a'a to akwai abin da ke kallo kuma shi ko dole uban nan sai ya hango abin da ya ne ba da sani ba amma yanzu sai ya zama ba haka nan bane kaga ga lokacin baya can da sai a yi ko ba a bi shawara yare din ba kuma shi kenan kuma sai an zanna din kaga yanzu ga annabi Musa ka an kai ba tsaya wata shawara da shi kawai an yi kuma shi kenan ta yarda shi kenan sannan kaga kuma bayan gashi bai nemi izinin ta ba kaga kamin mu yanzu abin gangaro haka can da ana dan tsayawa a tambayar yaɗe wani bi haka nan ko kuma duk da haka wani bi ko da dai ba da so kwarai kwarai ba dai ana dai ta lallashin ta dai a tace yadda kuma to amma yanzu kaga lallashin ba bai ga sunan to kaga shi yasa sai zan abubuwan da sun ka canza ba irin kamar yadda a su mutanen da suka saba da shi ba har ake cewa ma ga sannan din su din sanda ana neman izinin yarinya din aka cewa kamar yadda malamin fiqh suke cewa wai ana iya tambaya yarinya musamman in budurwa ce ba gwauruwa ba in gwauruwa ce an tambaye ta kaga ita za ta yi magana wani ne ka so kai tsaye ta haka ba ba za ta ji kunyar kwaɗi ne ba to amma sai aka ce in yarinya ce to ita abin da za a yi a tambaye ta ita ma din yaya wane kina so ne sai malamai suka ce to in ta ce tana so in in ta yi shiru to alamun ta yadda kenan dan inda ba inda ba ta so da ta yi magana ka gani to shine an ka ce in kuma an ka tambaye ta ba ta yi magana ba sai an haka ta haushi da kuka to dada ya kenan shin tana so ne koko dai ba ta so to amma sai malamai sun ce ko da kukan ta haushi da shi sun ce ba haka nan da haka nan ba sai sun ce a taba hawayenta a jiya sanyi gare su ko zafi gare su saboda haka in an ka ji su suna da sanyi to sana so ne ne in kuma an ka ji su suna da zahi to so ne abba ta yi to ka gani eh shi din ne saboda ai kukan na damuwa ne da bakin ciki saboda haka shi kuma da ba da ka ji bakin ciki huruwa kamar garwashin wuta ne huru cikin zuciyarka shi zai saka kana cikin damuwa din aka ce ba ka gani in mutum ya husata har idan su yi jajawar to alamun wuta ce ke a ciki ne huru to shi din ne sai ka gani to shi yasa sai aka ce za a yi irin wannan din shi ne matsayin ga yariya kenan to amma yanzu kan ai ina ganin ai ban yiwa da kila yanzu na gani a tambayar har ta hoshe kuka ko ta shiru gogo a ba ta yin shiru na gani sai ta yi magana to ka gani in tana so ta ce in shi daga su in kuma ba ta so kaga cewa za ta yi ba ta so da kai tsaye subhanallahi to gaskiya yana da kyau wani bi abin da yake cutar da matan da yawa kenan ɗan mata tunda shi wani bi wani uban gashi da kuma husata da yawa shi kuma in ya yi auren ya ce ga wanda ya kaso ta ce ita dole sai nata to kayan ƙarshe in an kai to duk matsalar ta biyu sai ga umar ya ce shi ba ruwa ne kayan ƙarshe sai ka gane ta shiga cikin mawacin hali cikin ɗan takaitaccen lokaci tana da ƙuce ta ta lalace shi kenan saboda me saboda can ta sa dace da mata aure mutumin banza yana gasa mata na mata abin da ya ga dama saboda ya san ba shi da uwayenta to kaga ya san ko ta kawo kuka ba sauran ta zai ba tunda su ya san wanda an kai to kaga ƙarshe sai ka isko diyariya dai don rayuwa ta kuma ta ta shiga wani hali daban subhanallah to Allah ya sauke to shi yasa duk irin wannan aka bukata su in mata su kan su rika yin biyayya din dai don dai shi uban nan dai bai yarda dauke da ya taya kai ta gidan banza inda za a cutar da ita to in ta ji ya ce a kai ta wuri kaza to ya fi zama da haka ya kamata ne eh to amma yanzu saboda wani zamani ne da aka cimma na wayewa shi uban musamman inda tijo ne sai a dauke shi ai bai wayewa dan zamani bai da shi ha saboda haka shi yasa duk abin da za a gani sai da yawa za ta gani ya kwamsa mata ai ka gani subhanallah to shine nan dai karshe dai don an kai karshe wannan annabi musa alaihi salatu wassalamu sun kai kashi da shi da annabi shu'aibu a cewa zai yi wannan kiyo din kuma kiwon nan za a yi shi na shekara takwas ko shekara goma kamar da bayani gabata cewa amma ya yi shekara goma din ne kamar da abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya ce din to sannan a bayan wannan sai allah ya ci gaba da ce mana falan ma qada musa al-ajala lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalamu ya cika wannan lokacin nashi shine shekara takwas ɗin ko kuma shekara goma to lokacin da ya cika wannan lokacin wanda an kasanya to shine wasa da bi ahlihi sai ya dauko iyalin nashi ya taho da suwa shine matar tashi ake nufi din bi izini abiha amma tare da izinin mijin nata ne an ce bayan an shekara goma kenan to daga nan sai nemi izini ya ce to yana son zai zo ya ga gida tunda mahaifiyar shi tana can da kuma dan uwa su annabi haruna da kuma wacan ya tashi ita ma maryam ko kuma kulsumi din wanda muka faɗa jiya to shi ne sai zai taso ya zo gida ɗin to sai nemi izini ga shi annabi musa annabi annabi shu'aibu cewa yana so zai zo da ya tashi to nan ne malamai suka ce ashe kenan ka gani wato ashe in miji ya aure ba tambace yana da damar da kenan zai dauka taitai da ita duk inda zai ta kenan ba dole sai ya zanna garin da uwayen suke ba an ma an ka ce sai wani an tabbatar da mutumin mutumin mai aminci ne amma an san mutumin banza ne wanda can an ka tai abuwa suna iya faruwa tsakanin ya mata wulakanci da kaskanci kuma suna nesa inda abu mazato nan kam ko da kwayan can sun kai musu yadda su ba lahi bane amma dan in an tabbatar da mutumin kwarai ne shi kuma to ba su da hujja ga kaira ba su da dalili su ce bai tayar da ita tunda ka gana annabi Musa saboda ya yadda annabi Shu'aib ya yarda shi ya sai ya bashi dama ya tore ita din to shine lokacin da ya zo yana tafiya kamar yadda muka kanta a can baya cewa ya zo amma kuma gashi ta haihu an gace wasu ka ce cikin wannan dare ma ne wasu wanda suka ce ta haihu don cikin dare ne an ce sun zo suna tafiya dare ya yi masu kuma ana tsananin sanyi sannan kuma ga duhu kuma sun ɓace hanya kuma sun ɓace hanya kuma an ce sun taho da dabbobi saboda can an ce watan shi annabi shu'aibu din ya gaya masu wato shikenan wannan dabbobin da annabi Musa da ya kiwo duk dabbar da duk wadda an ka haihuwa sai ta zo da wani kala akwai ya faɗin sufofin da ya ce duk ɗanɗan da ya zo da wannan sifa ɗin ya ba su shiya haka an ka zo sai ga shi ko duk yadda an ka hawa gaba da sun ka zo da wannan sifa kuma shi kenan kuma shi kocin da mutum ya alƙawali ba canzawa shi kenan kuma ya yarda su ta yi da izini duk sun ka koro dabbobi sun ka ci tafiya da su haka an ka yi to lokacin da sun ka koro sun ka zo da shi ya bisa hanya ga dabbobi ga sanyi ga kuma dare ya yi sannan ga su sun yi ɗemowa kuma kuma ga mai biki ko tun da ta haihu subhanallah kagar abubuwan sun haɗu da yawa to shine aka ce to shine sai ɗa na sanaran sai tsinkayo wuta ya hangi wuta to shine lokacin da ya ga wannan wuta ɗin min janibi ɗuri watan ta wajen gefen wannan dutse ɗin sai hangi wannan wuta a aka ce ɗuri sina a kenan shine wacce ne wa zaitun wa ɗuri sine wannan dutsen shine annabi Musa wanda ya gana da Allah subhanahu wataala to shine ake magana wurin to shine Anas ya tsinkayo min janibi dure a gefen wannan duki din na ya hange wuta ala sai yace da alihi ga ita mata tashi da shine iyalin nashi yace masu umkusu to yanzu abin da ya kamata ku zauna anan inni Anas sunara na tsinkaye wuta la'alli atikum min habi khabarin zan je kila sai in samu muku labarin hanya daga can tunda sun yi demuwa to sai yace sai mu zo can mu samu labarin hanya in tambaya ina ne inda watan za mu ji don mu gane hanyar da za mu ce zuwa garin misir ɗin aujiziwatin ko kuma daga can in zo da wani yanki minan nari na wuta ɗin mana shi ne kamar ya ɗan ebo gara wasu wuta ya zo su ɗan kunna saboda ana sanyi la'allakum tasdaluna domin ku ɗan ji ɗumi mana shi ne su su ɗan kunna su ɗan ji wuta ɗin saboda sanyin da ake ciki ko cikin su na ɗan walwalewa to shi ne sai yake gaya mace tashi ɗin haka za a yi to falamma a ta ha فلما أتاها نودي من شاد الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين الله أكبر آه sannan annabi Musa alaihi salatu wasalamu to lokacin da ya zo haka to shine sai Allah yake cewa falamma ataha saboda dama ko can can kamar yadda mun ka hito can wacan cikin wacan sura din ka ga watan wata iccen yace da makocin isku ka shi ne kuma shi ma za mu karanta wajen saboda haka wata iccen yace isku a wurin sai ne ya hangi wannan hasken wutar to shine Allah ke cewa falan ma ataha lokacin da ya zo mai ita wannan hasken wutar da ya hanga min shadi il wadil aymani watan ta wajen gefen wannan kwarin da an ka ce wannan dutsen da ya hanga din al aymani ta wajen dama wasu malamai sun kace ta wajen dama ga mi sai aka ce ta wajen dama ga shi annabi Musa din shi ake nufi din cewa a min janibi kulul aiman ta wajen gefen watan wannan ta wajen dama din to shine aka ce ma'anan shi wato shine ta dama ga shi annabi Musa din anan wajen shi wannan dursi na na wannan dutsi din haka al-Imam Tabari ya kawo daga Ibn Jaridin a Ibn Jurayjin da kuma Mujahid sannan a wasu kuma sun ga ce abinda ake nufi dai daga ta dama ga dutsen ake nufi din min janibi dulul aiman watan shine min shadi ilwadil aiman ta wajen watan kwarin nan da dama sai an ce dama ga watan shi wannan dutsen na duri sina shi ake nufi din wanda imam al-qurtubi shi kuma shekawa kadan sannan aka ce to lokacin ne ya zo wurin wannan ici din ya zo wannan wurin fil buqatil mubarakati a wani wuri wanda yake mai albarka shine mubarakatin mai albarka li Musa ga annabi Musa alaihi salatu wassalamu li sama'ihi kalam Allah fiha saboda ya ji maganar Allah a wurin ta ina ne wurin shine minar shajarati ta wannan iccen yadin wato wannan icen yadda Allah subhanahu wataala ya yi wannan tajalli ya wanda shi annabi Musa hangi wannan haske ya zo wurin to shine sai Allah ya kira shi yake ce mai an ya Musa ya kai Musa inni ana Allah ni ne Allah rabbul alamin ubangijin talikai to shine sai ya zo ya yi wannan ya kamata ku ji kai daki to shine ya Musa inni ana Allah ni ne Allah rabbul alamin ubangijin talikai to da haka shine sai annabi Musa Allah madaukakin sarki yake ga annabi Musa cewa to shine Allah a daidai wurin wannan icen yaɗin to wannan shine bayan annabi musa ya gaya ma allah maɗaukin sarki ya gaya ma annabi musa haka to sannan haka annabi musa shi ya tai wajen bai wuta don ya samu labari ya azumi kasan mutanen da haka suka yi za ka ga in an ka zo mutum yana tafiya sai suna kunna wuta haka ɗan ka samu inda za a zauna a natsu ɗan ka za a ɗan zango haka haka suka sai a kunna wuta kaga koda wani zai an nan zai san cewa akwai mutane wurin to ga lokaci haka suka yi to shine si annabi Musa ya tunanin kamar ina haka din shi ma ya aza mutane ne za a iskuwa wani ashe kai ba kowa to shine ko da ya zo sai dai wato ba kowa sai kowa kenan ko saboda haka yana zuwa sai Allah ya mashi wannan kaga can mun karanto a can inda ya gabata ko can sur da muka hito wanda shi ma ya zo da inda Allah yake ce mishi an buri kaman finnari ko wa man hawlaha an yi albarka ga waɗanda a wurin wannan wuta din saboda haka kuma mun karanta can wasu malamai sun yi magana cewa Allah a buri kaman finnari din nan aka ce wata an yi albarka ga wanda yake na kusa ga wannan wuta din saboda haka a nan sai Allah maɗaukin sarki ya kira annabi Musa cewa shi ne Allah wa nan kamar yadda can baya mun kai bayani a cikin wurin wancan iccen yaɗin wancan lokacin cewa Allah maɗaukin sarki ya kewa annabi Musa wannan gasa muka magana cewa to yanzu kenan gashi kuma wasu suna ɗaukar cewa ai Allah maɗaukin sarki bisa yake to tunda Allah yana bisa to amma kuma yanzu nan ga annabi Musa shi kuma Allah ya gara da shi shi kuma ga nan ƙasa nan wurin wannan iccen yaɗin to yanzu ya za a ce kenan shin Allah an saukowa ne da can sama ya zo nan sun kai magana da annabi Musa ko ko dai ya za a cewa kaga kenan dole ka bar shi nan Allah madaukakin sarki yana tare da halitta shi ko ina ko kuma kuma aina ba kuntun kuma inda ya ci din amma duk da haka kaga nan dalili ne mai karfin gaske ba amma duk da haka zaka samu masu akan cewa su lalle dole su sun kahi ko ba su da hujja ko da ba su da dalili mai karfi akan cewa dole dole sai Allah yana sama din to amma za su nace din don duwa na bayanin da an yi to shi ne sai ga kuma aka samu wasu na cewa a'a ai gashi da an kai magana kaga an ce Allah ya gana da Musa nan ƙasa to me ya kamata an tambaye mutum cewa to yanzu in ka ce Allah bisa yake to a'a kenan to wai kuma mutum sai ka to da dan a dan shisha hawa sama sama a samu wai dole sai an dan kare kuma wannan abu amma kuma ƙarshe abun bai karu ba tunda shi wanda ya ta kokarin sai ya kawo cewa ai annabi Musa da aka gane to ya kasa ya kawo hujja ya za a yi don me kaga ai kamata ya bada amsa ko dai ya ce Allah din ne kila jido da can bisa da tunda ce shi bisa yake to kenan jidowa ne yanzu ne ya gana da Allah in kuma ba jidowa ne ba kamar bisa ga kila tasu din to a'a ne an kai waya ce Allah ya bugo mashi subhanallah ko ko dai menene ya faru to nan da ya ganawa an kai da shi ya to ya zaka ce kenan kuma ka ce sama al'arishi kuma al'arshin nan kamar yadda muka sha karanta ko duk sama guda akwai tahiyar shekara 500 tsakaninta da wata don haka mu yanzu na tsakanin mu da sama ta ɗai muna tahiyar shekara 500 tsakanin kuma wacan ta ɗai ta biyu ta ɗai da ta biyu ita ma shekara 500 kuma guda bakwai akwai 500 biyar so bakwai shi zai baka tahiyar shekara 3,500 zuwa sama ta bakwai kenan kuma sama ta bakwai din ba ta al'arshin yake ba kuma sai an wuce gaba to kaga kenan yanzu to a an kai wa ganawa to ka amsa mana tambaya haka ya kamata ya an kai ganawa annabi Musa Allah ya gane shi ne ya ce inni ana Allahu ni ne Allah kuma nan kasa din to ka ansa ka jiya shin wai ya jidu wanne Allah yana ya gana da shi din ko ko dai a a ya an kai to kaga kenan ba amsa kuma shi wanda ta kwani ya kasa kare abu amma kuma kokarin ya kai duk sai ya ayyana lawai lawai duwar za a yi dai a kare amma kuma bai karo abu saboda haka sai an zo an kace wannan kame kame to kuma can gashi can ma baya mai magana shi abin da ya kaso ci in jiwa ce ai shi wai kaga dole a ce Allah bisa yake amma bai dada a ce kuma Allah yana san da halin shi nan kasa ba kuma wai sai dai a ce yana can bisa din to in haka ne in ba mance ba can baya lokacin da mun ka zo can wajen a waccan ayar da mun ka hito inda yake cewa buri kamar finnari din ko to kaga mun yi magana ga wasu daga cikin malamai muka ce kamar ibn abbasin radiyallahu anhu da sai na hassan da kuma sai na sa'id bin jubairi suka ce quddisa man fin nari wa huwa allah subhanahu wa ta'ala aka ce an tsarkake wa shine allah din ne sun kace wurin wutar kuma abin mamaki shi wanda yake kokarin ture wannan abu sai ya nuna cewa kuma ai watan ya za a yi a ce allah ne to sai ibn abbasin sun kace haka nan to sai ya kenan da ibn abbasin da sai da na hasan al-basri da sa'idu ibn jubairi su sun kace quddisa man fin nari wa huwa allah subhanahu wataala saboda haka wannan kaga in haka ne to kaga su sun kace haka ne su sun ka tabbatar da cewa watan Allah madaukin sarki yake nufi din sannan a wannan kamar yanda aka zo domin a lokacin nan ne a cewa imam al-qurtubi shine kawo wannan magana din yace ibn abbas shi ya faɗi haka da fassara shi da hasan din da kuma sai za su idin jubair su sun ka ce Allah ne a gurin kai da ka kokari sai ka kebe ka ce in jiwa ya ce to ibn abbasin da sayyidina hasan da sayyidina jubair su ne sun ka ce kaga tafsiri da fassalar magabata kenan ko salafus salih ehe to saboda haka su sun ga fassara da haka nan quddisa man finnari an buri kaman finnari shine ai quddisa man wa huwa Allah subhanahu wataala to sannan a- al-Imam al-Qurtubi kuma sai ya ci gaba da cewa Allah madaukakin sarki shi annabi Musa watan ya ga wannan haske din saboda haka da ya ga wannan haske to sai suka ce nurullahi sai ƙara kawo cewa ibn abbas da muhammadu bin ka'abin sun ka ce annaru nurullahi haske ne na Allah ita wannan wutar din azza wa jalla don haka nadallahu musa wa huwa fin nari nadallahu musa wa huwa fin nari in ji abdullahi bin abbas da muhammadu bin ka'abin annabi musa Allah ya kira shi yana cikin wannan wutar shi wanda yake cewa dole sai dai a ce yana can bisa din bai yadda a ce a nan wutar Allah ne babu to ga waɗanda sun ka ce Allah ɗin ne subhanahu wata'ala to saboda haka sai Imam Qudbi yake cewa da haka wata awilu hadha anna Musa alayhi salam ra'a nuran aziman yace annabi Musa ya hangi haske mai girman gaske fa zanna hurana sai aza wuta ce wa hadha li anna Allah tabaaraka wa ta'ala ce saboda Allah madaukin sarki zahara li Musa bi ayatihi ya bayyana ga annabi Musa da ayoyin shi Allah wa kalamuhu da kuma magana shi finnari a cikin wannan wuta din wa kalamuhu minan nar da magana shi daga cikin wuta amma ba ana nufin la annahu ya tahayyaju fi jihatin ba ana nufin wai Allah kuma yake banta gaje fuska guda ɗaya ba wuri guda kawai yake ba yace a'a wa huwa Allahu fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun yace shi Allah ne a sama kuma Allah ne a ƙasa inji Imam al-Qurtubi yace haka kaga kuma aya ce ta al-Qur'ani a cikin suratul tuhurufi yace kaga kenan watan tunda haka ne a kaga Imam al-Qurtubi ya tabbatar da cewa Allah madaukin sarki zai yi yana a same shi sama kuma zai yi kuma yana ƙasa din ma'ana yana tare da halitta shi ko'ina sama akwai halitta allah ƙasa ba akwai ta saboda haka allah maɗaukin sarki duk yana tare da wannan halitta tashi ɗin haka wannan aya shi wanda yake ta ƙoƙarin cewa ba haka nan ba ne ba allah ake nufi to ga shi ga sahabban sun ka fassara da haka nan ɗin haka in haka nan ne to su ya kamata ka fara wa gyara duk da yake dama ko can ya ta ƙoƙarin shi wannan mutum na sai ya kare wani hadisin nan da ake ce ma hadisul jariya ɗin nan wata kuyanga wai wadda maza Allah sallama sun ka ce wai ya ce mata aina Allah ina Allah yake sai ta ce fi sama'i sama yake sai ya ce mumina ce to shi kina a mai da ayanta ta to kaga kuma gashi an tabbatar da irdinabin wannan ruwaya din ko wanda ba sai mai wannan karatun ba dai nan eh amma an hwadi ruwayoyin hadisi inda suke da irdinabi din ko malamai sun kai wannan kuma an hwadi tawilin da wasu malaman sun kai irin su Imam Nawawi da irin su Sulaiman bin Khalif al-Albaji Abdul Walid kenan da kuma irin su Imam Al-Qadi da kuma Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki waɗanga duk manya-manyan gaggan malamin duk duniya musulunci sun kosowa ne da suwa a cikin ilimin hadisi wai amma duk da haka nan mutum nan sai ya murji ido ne sai ya ce saboda haka ai tawili ne sun kai kuma sun kai kuskure wasu wasu imamu nawawi fa irin imamu nawawi shi ya kuskure yanzu wani nan gusau shi kuma ya gane kuskure da Allah jiwa ga magana imamu nawawi wannan fa mai shaidan sai mu muslim fa mai riyadu salihin da sauran tafan da mai arba'un hadisi shi ya wai shi ne ya kuskure ya fassara hadisin wai kuskure ne ya yi Suleiman bin Khalifin Albaji wanda ya sharhi Muwatta Malik fa yana nan kusan mujallar sharhi abun nan juz'i tara duk sharhi nata wai shi ne ba shi ma kuskure ne Imam Al-Qadi Iyad Idi ne shi ma kuskure ne haba jama'a masu ashifa da sauran tafai shi ma na da sharhin Sahih Muslim shi ma Imam Al-Qadi Iyad duk irin su Al-Qadi Abubakar Ibn Arabi Al-Maliki kowa san wane ne shi ya malamin tafsiri ne ko malamin hadisi ya yi sharhin sunan Tirmidhi amma duk da haka na wai kuskure ne wai tawili sun amma sun yi kuskure to ko in jiwa ce sun yi kuskuren waye ce kamata ya da kace sun yi kuskure to in jiwa sai ka kawo wasu malamai magabata tun dada ba yanzu malamin ka ba na yanzu ba a ba malamin ka na wanka kanin na yanzu a ka dauko daga cikin waɗanda sun ka gabace sun sai su yi lalle malam wani shi ya ce kuskure ne sun ka alitashi ne kaza a wannan tawilin sun ka yi kaga in ba wannan ba to ya zama shirme kenan ga ka'ida mu kuma duk an za mu haɗi mu su mu haɗi ga littafi ga kuma wanda ya littafi ga kuma wanda magana take ne amma sai mutum ya kawo shi a cikin faɗi kawai faɗi shi kenan kuma a wuce mai kuma wai kuma magana ce ta ilimi har wani ban mamaye yana ganin cewa shi yayi a magana ta burgewa to gaskiya ba shi bane saboda haka a wannan wurin dai annabi Musa alaihi salatu wassalamu lalle watan ya gana da Allah a nan ƙasa saboda haka in an yi Isra'i da Miraji da manzo Allah sallama a sama to ba don ya gwada Allah yana bisa bane don a gwada daraja da girma annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam a gwada cewa za a gana da shi inda babu wani daga cikin annabawan da aka gana da shi wurin ba wani mala'ika wanda Allah ya ganar shi a wurin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kaga ko mala'ika jibril ai kaga da dan rakiya shi ma abin da ya faru yana zuwa samu kujera ta zanna ce manzo Allah ce a to ai kuma kai ka gwada haya ce ina wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum yace ai kowa sai inda bai wuce yace iyaka ta ne wurin shi bai wuce nan shikenan manzo Allah shi kadai wuce an ka ta don a gana da shi inda ba ka taba gana da kowa ba shi ko annabi Musa da aka gada maka matsayin shi bai kai na annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa an ka gana da shi nan kasa saboda haka duk inda Allah ya gada ma sai ya gana da halittar shi wanda ya kaso Allah ba ka takaice shi ka ce wuri kaza yake kadai malamai suna nan birjit da yawa wanda sun tabbatar da cewa ba a keɓance Allah a ce wuri kaza yake da kayan ma Allah haka nan to kawo ce yana da bukata kenan na wuri don kuma ga shi shi Allah madaukakin sarki mawadaci ne shi ya bai da bukata irin waɗannan ne to saboda haka dai irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa kuma ya ta kokarin kawo dole sai ya ta kawo ya kakkare ai a wai cewa da aka yi ma ai magabata sun yi tawili na irin waɗannan ayoyin da kuma waɗannan hadisan sai ya ga cewa in jiwa ya ce ba su yi tawili ba irin wasu sama abin da habi aidin da sauransu kaga ai suna cewa Allah na da hannuwa ko wasu sama abin na habi aidin Allah ce sama mun gina ta da hannuwa mu suka cewa to amma kaga Abdullahi bin Abbasin imamu ibnu jarir a dabari abin da ya ce ai bi kuwacin yake nufi da sauran ma wasu daga cikin masu tafsiri haka so suka ce a ma'ana mun halicci sama ne da kudurar mu da iko mai ji Allah madaukakin sarki sannan kuma da irin da suke kawo hujja da shi su ce ai abin da ake nufi Allah na da kabri shine ma'ana kamar irin yau mai kushe ko an sake shi ma shi ma ibn jarir na addabar shi ma cikin tafsirin shi ma haka ya kawo ya ce a ibn abbas da sauran duk wasu daga cikin malaman tafsiri sun bassara ma'ana shine tsanani yau mai kushe ko ne an shiddata ake nufi tsanani ne yawa ran shi ake nufi ba wai Allah ne zai kwari kabri ne ba subhanallah saboda haka duk dai irin waɗannan abubuwan wai kuma kirkiri sai mutum ya ce wa ana abdullahi na abbasin ƙarya kuma kai tsaya ka yake cewa kuma alhali ga shi ga tafsirin mutum ya ce diba ibn jarir adabar da ko kasuwa in baka da kuɗin sai ne ka ta kasuwa inda ake sayar da suwa ka ɗauko ayoyin ka diba wurin ka gani mana ai za ka gani to amma duk da haka sai mutum ya zo a ta rigima da shi akan abin da wai bisa ga son zuciya shi aƙida ce ta addini aka magana amma dole wai sai ya da kuma maganganu ne ka so dole sai an ka hujja maganganun shi shi na shi kawai tsura ba tare da maganganu na magabata ba sannan ga ko su ibn hajarin al-asqalani al-hafiz shi ma kaga ya magana ko mun karanta cewa lokacin a cikin hadisin nan wanda a manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa in mutum ya zo wajen sallah kada ya yi kaki ya tofa a gaban inda yake sallah din fa in sai ce saboda ubangiji yana nan tsakanin shi da alƙibla da a cikin sahih bukhari hadisin yake to kuma kai ka ce yana bisa al'arshi kuma ga nan manzo Allah na cewa ubangiji yana nan tsakaninka da alƙibla din sai shi al-hafiz ibn hajar sai ya ce to aiko wa fihi raddu ala man za'ama annahu ala al-arshi bi zatihi lalle wanga hadisin yana yin raddi ga duk wanda ya ce Allah yana can bisa ga al-arshi da zati ne saboda haka cewa Allah yana bisa al-arshi da zati ne a ƙara nana tawa bid'a ce wannan da zatin dan nashi ba ta don wannan ar-rahmanu ala al-arshi tawa Allah bai ce bi zatihi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara da bi zatihi ba duk wani malamin kwarai na kwarai shi ba bai fassara da bi zatihi ba sai dai waɗannan mutanen sai a hankali su kaɗai suka fassara amma dai malami na kirki na kwarai ba su fassara da haka nan ba mun karanta lokacin baya ai akan ko magana mai risala da ake kawo cewa ai ya ce wa annahu fawqa arshil majid bi zati shi ma to shi ma ai ai magana cewa wasu malaman suka ce dasi ne aka mai ƙarya ce aka mai bashi wannan abu ba shi ya rubuta shi ba wasu kuma suka ce mu dauka ma shi ya rubuta din sai an ka ce lalle malam mai risala mutumin kirki ne kwarai da gaske mai tauhidi ne na kwarai kuma amma kuskure ne nan kan saboda me saboda ga ka'ida in zaka faɗi magana musamman irin wannan ci tauhidi to ya zama a samo hujja mai karfi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don shi magana ta aqida abu ne mai karfi sai hadisin bayan ka kawo sai sahihi aka aiki da shi amma in ka kawo ba hadisai waɗanda ba su da inganci daga da'ife sai mawdu'ai masu kikiro hadisai na ƙarya a cikin su ai ba za a karbe su ba ba aqida ba to saboda haka tun da daga ka'ida kaga malamin risala tun da ya kawo ta akwai buƙatar mi kenan akwai buƙatar a samo ta cikin hadisi manzo Allah ya ce wannan bai za ta hidin ta kuma malamai sun caza sun lalaba sun bincika an gano duk hadisi ba inda Allah ya ci inda manzo Allah ya ci Allah yana bisa al'ashi da zatin nashi baya sai zan fassara ce tawili ne na bid'a ba shi saboda ko wanda ya ce wani abu da ai bi zati din sai karshe shi ma cewa lalura ce ta ce ta sa ce haka nan to lalura ce irin lalura kuma ana magana aqida ana magana harka ta addini kuma mutum yana kawo wannan sai kai suna cewa ai inda zaka ganewa ko annabi ko fir'auna ya yi yan bid'a ko shi ma cewa ya yi hama na gina mai gini zuwa sama ta yi hada da Allah na annabi Musa wai ko shi ya hayan da su da suka cewa Allah ba ba a cewa Allah bisa da yake to ka ga yanzu kai ka to kana cewa kai mutumin kirki ne mai tauhidi ka hira kowa tauhidi amma wai hujjar tauhidi ka wai magana fir'auna tunda fir'auna ya ce Allah bisa yake to Allah bisa yake kai ka'idar tauhidi kake nan kaga tauhidi kai da fir'auna nake nan go to ai magana ta kare kuma kuma kaga fir'auna sun yi magana da shi da annabi Musa amma duk tattauna da sun kai da shi da annabi Musa ba inda ka gacin ba wa ma rabbul alamin ko wani ne ubangijin talikai ya gaya mashi shine ubangijin sammai da kasai shine wanda yake ubangijin ku da uwaye da kuma shine ubangijin uwayen ku duk annabi Musa ya gaya mashi amma ba inda annabi Musa ya ce mashi yana bisa shi fir'auna shine ya setin kai sai ya ce Allah bisa yake ba wai kai kuma yanzu ka ce tuke na ko fir'auna da hayan bid'a shi ma ya ce Allah bisa yake wai tun da fir'auna ya ce Allah bisa yake shi ne ta tabbata bisa yake bisa yake din ai ka san akwai tabbaci wannan wuri ko sannan kuma sai a ta kawo abubuwa ko ruwa ga hayanan da bisa ana saukar da ruwa ai ya gwada Allah bisa yake inda bisa yake ba ana yin ruwa da bisa wallahi Allah sarki ni ce to in dai ruwa da bisa ya gwada Allah bisa yake to me yasa da an kai ruwan masu shuka gona suka tiya suna shika cikin ƙasa tana hitowa cikin ƙasa su kuma to wani Allah ne a cikin ƙasa ya kai da isa ko ko wancan Allah ne ka jiduwa to shi kuma na yazo ya kai da isa ka gani to kaga tun in dai saukar da ruwa daga sama ya gwada Allah bisa yake to yanzu da aka yi shika cikin ƙasa tana hitowa Allah biyu ne wani ne ka kai da ita da ƙasan ko ko shi ne wancan ne to sai ya kenan kuma jiduwa ne yake yana koya abin yake kaga maganar saukar da ruwa daga sama ba yana da bai nuna dalili na hujja na cewa ya Allah bisa yake ko alama sannan ga sunan dai zaka yi ta jin maganganun dai na shirme wanda zaka ta gana ana ta maganganu ga sunan sai a ce maka ai kana ganin ko addu'a zaka ba ganin daga hannu haka kai bisa ai ya gwada Allah bisa yake subhanallah wato da kana daga hannu zuwa bisa shi yake ya gwada Allah bisa yake to yanzu misali ai kaga abinda malamai suka ce ita sama ai alƙibla ce ta addu'a shi yasa mutum ya ka daga hannu wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'aduna to amma sai an kace to in kace haka nan in ana sallah to bisa aka huskanta ai alqibla aka huskanta to da sallah ma da addu'a ta kawai girma a to saboda haka zaka sallah amma baka kalli bisa ba kuma dorin kamata aka kalli bisa can tun da can Allah yake ko can shi sai ka bar sallah can to kaga ba haka bane ashe alqibla nan da ka huskanta to sai a ce kuma Allah na cikin ta yake ma'ana yanzu sun daga hannu bisa ya gwada Allah bisa yake to yanzu in mutum ya sallah ya kalli alƙibla to ana nufin Allah na nan cikin alƙibla nan cikin Ka'aba din zanne balle kuma habbatullahi aka ce mata ko dakin Allah ko amma wanda ya taba zuwa kuma ya ce ya ga Allah ciki to saboda haka al'arshi shi ma haka ne lalle ar-rahmanu al-arshi ba kwarai da gaske mun yadda amma istiwa'u yaliqu bihi ba wanda ta dace da shi ba irin wanda kai ta ga kaka fassara ba sannan kuma da ya ce ho ma kuma aina ma kuntu kuma mai yadda shi ma in ka ce mana bi ilmihi mu ce ba wannan fassara ce ta ka tawili ne arhamanu alisawa bi za ta yi shi ma wannan tawili ne naka to me ya kamata ka kawo mana hujja daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk wani hadisi za a ta kawowa an yi kaza in ka bi isnadin hadisan sai ka isko duk da'ife ne daga da'ifi sai maudu'i na ƙarya gaba ɗaya duk su ne aka hujja da su kuma dole sai an kawo hujja aqidat Allah bisa yake to ga ka'ida sai hadisi sahihi aka hujja da shi ya ba a yin hujja da hadisi da'ifi kuma mutum wanda da'awa cewa kuma shi malamin hadisi ne je ka wannan maganganun sannan kuma da nuna cewa kaman waɗanda wai su waɗanda suka cewa Allah ba a keɓance shi da wuri a ce bisa yake wai gonar da ba tasu bace wai gonar tauhidi ba tasu bace wai ma'ana sun shiga abin da ba sani ba to dan Allah ka ji wannan magana to ai kamata ya kai da ka sani kamata ya a ce an ga hujjoji ga su ga hili karara irin waɗanda ake zuba maka to amma kaga babu duk inda za a kawo wa ne ya fassara magabata amma kai kuma in ka sai dai kai shaci faɗin ka faɗi shi kenan ko kuma ka ɗauko magana wa nan ga inda ta dosa ka kuma ka juya ta wadda haka so to ai ka ƙa'ida ba haka za a yi ba dole in ka karanta shi gashi dalla dalla ko kuma ka ce an ma wane ƙarya to da an ka ce mimi to saboda haka duk irin waɗannan abubuwan da za ka isko nan ne lallai tabbas da Allah ya gana da annabi Musa ya ƙara tabbatar mana cewa Allah madaukakin sarki ba a keɓance shi da wuri a ce sama ɗaya yake jalla an tamthili wa tashbihi wa an makani yastaqirru fihi Allah ya girmama ya ɗaukaka ya wuce a keɓance shi da wuri lalle Allah yana bisa ga arshi to wai wai Allah yake kasa balle sama kenan ai ba mu muna a ce ba Allah sama bane ba na to ai do halitta tun da yace da shine Allah a sama shine Allah a ƙasa kuma huwa ma'akum aina ma kuntum to ai magana ta kare saboda haka halitta sama ma ai akwai halitta sama al'arshin halitta ne kursiyu halitta ne mala'iku halitta ne tauraru halitta ne su rana da wata duk halitta ne su ma to kaga kuma Allah na tare da abin shi ma mu kuma na mu ma halitta ne dabbobi halitta ne da sauran duwatsu na menene itatuwa komi to kuma Allah ce huwa ma'akum aina ma kuntum magana ta ƙarshe kai ta da haka nan kuma in ba haka nan ba su suka cewa ma ai ba a tawili ga aya za ka gama akwai ayar Allah ke cewa yana cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhul lahi duk inda kun kuskanta zatin Allah yana can to kaga yanzu misali an ka ce wajhul lahi mufassara su da sun ka ce ba a tawili sai a ce huskar Allah kenan go to kuma gashi ba sama ne ka huskanta ba duk inda ka huskanta Allah ce ko ina in gabas in yamma in kudu Allah ce fa thamma wajhul lahi kuma ga ba sama bane ba misali shi bane to kaga duk gasu nan kuma nan ma kasa mun ga annabi Musa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya ce yana cewa inni zahibun ila rabbi zan ta zuwa ga ubangiji na kuma ba sama ya tafi ba kuma ya ce zuwa ga ubangiji ne zai tafi kuma nan kasa zuwa kasar Sham kenan Syria can ya tafi sai ya ce amma wurin ubangiji zai tafi sai me kenan kaga ya ƙara tabbata mana kenan Allah ba a keɓance shi da wuri kai tsaye dole ne a karbi ko dai tafwidi na malamai din nan Allah ɗaya sa abin da ya nuhi da abin ko kuma ta'awili a fassara da daidai gwargwadon yadda abin zai iya ɗauka din dole a ɗauki ɗaya daga cikin su ɗin in kuma kace ba za ka ɗauki guda ba to ƙarshe mutum zai kai ka ne ga halaka zai mai da Allah jiki da siffa irin tamu shi kenan kuma gashi laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ba wata halitta wacce ya kama da shi ya to in kace yana da kwabri yana da hannuwa yana da idanu yana da huska yana da gasunan duka duka kuma yana can bisa al'arshi zanne to kuma kace baka sifanta shi da mutum ba ai kai ma ka san ka sifanta shi da mutum mana to saboda haka sai ka je wani abu ai yana da suwa amma ba irin namu ba a to da kuma ake cewa Allah madaukin sarki yana cewa yana cewa kaman wajen mantuwa din nan ko cewa inna nasina nasullah fa nasihu wai kafirai sun ba Allah sun banci da Allah fa nasihu sai ka ci shi ma banci da su kenan ko to kuma kaga kenan yanzu kana iya ce mana ai tun da dai Allah ya faɗi cikin alqur'ani yalle ya banci da su mantuwa ce tsura da gaske ne to in ka ce mantuwa ce ka kare ta Allah kuma don wata aya ce wa kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa in kuma kace a'a mantuwa ce to sai ka ce ba irin tamu ba ka san iyakar gwalinci yana go sai ka ce ai mantuwa din ce amma dai sai dai ba irin tamu ba ko tun da ka ce ai kafa yana da kafa ba irin tamu ba yana da hannu ba irin namu ba yana da huska ba irin tamu ba yana da kwauri ba irin to ita ma mantuwa yana da ita wanda ba irin tamu ba to kaga gwalinci ma yayi yawa kai ka faɗi wannan gwalinci to wanga dai karatu ne dai mai yawa wanda mun yi baje kodi ne kwarai da gaske sama da awa akan wannan mas'ala din haka dai ba a kibance Allah malamai haka sun ka inganta sun ka tabbatar da haka ne muna fatan Allah ya kara tabbata mana bisa ga tauhidi na gaskiya kuma muna ƙara roƙo Allah ya kara tabbata mana ya ƙara nuna mana hanya ta gaskiya kuma Allah ya kara mana ƙarfin imani da Allah subhanahu wataala kuma muna fatan dukkan ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan azumi Allah ya karba mana ina jin lokaci yayi kamata ya mu kwana nan sai dai gobe mun dawo sai mu dora kada da fata Allah ya karba mana Allah biya mana bukatun mu alkhairi dukkan jama'a suka taru a wannan wuri Allah ya san bukatar ko Allah biya musu da jama'a suka kawo sadakoki suna neman addu'a kan bukatun su daban-daban duka Allah ya sani Allah biya mana kowa bukatun alkhairi sannan muna roƙon Allah duk ya karbi batun da muke gabatarwa a cikin wannan wata muna roƙon Allah dukkan alkhairin da a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya tabbata mana Allah ya bamu muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda yake kyautawa a cikin wannan wata albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma inna nas'aluka bi annana nas'aluka annaka antal lahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma irfa 'anna al-jahda wal ju'a والعريا وكشف أن من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحكي بالحكي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين